صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتأتي في بنظرة تأتي لنا بالظفر الحمد لله ما شاء الله تعرضك وشاك وقال رضي الله عنه Allah ya ƙara yadda a gare shi ya ce, Innal fadlal mazkura cewa falalan nan abin ambato bil ismil kabiri a cikin sunan nan babba alkasu keɓantacce bisigatin lati da karatu wannan da hiya kafatun bi sallallahu alaihi wasallama keɓantacciya ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana na salatul fati yawwa alkasu bi maqam rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadiyatan li rasulullah ya bada an shi to eh to wannan na salatul fati to wannan falala wato wannan falalar da take cikin wannan suna saboda haka wala yulaqinuha ba a laƙanata wala ya azanu fiha ba a yin izini a cikinta illa lil qutbil jami'i sai ga kutubi wanda ya zamanto jami'i ya haɗe yana daga yana daga falalau wannan zamani da muke ciki abubuwan da da sai kutuban ne suke taba shi yanzu duk gashi ana taba a wannan zamani sabida ƙarfin mai zamanin eh sabi shauman jana faƙuwati ibrahim ƙawwatu muridahu ƙarfin ibrahim shehu ibrahim ya ƙarfafi muridinsa har ya zama muridinsa yana karanta abin da da in wani walin ya karanta yanzu yanzu a yi kabari da shi yanzu yanzu a yi kabari da shi to amma yanzu alhamdulillahi ƙarfin shehu ya ɗauke wannan nauyi kowa yanzu wani ma ya ta kurin aini ina karanta kaza kuma ban ji komai ba ba zai ji komai bai san ɗauke mun ga shehu musuwar radiyallahu ta'ala anhu abdulkadir na caji Allah ya saka mai da alheri to in mutum ya gaya ma cewa in yana karanta saifi saifi tana cin jiki sosai mutum ya ji kaman ba lafiya tana sa rashin lafiyar ma da zafi sai ce to ka rubuta sunan wanda ya ma izinin nata da shi ma wanda ya ma izini da wanda ya ma izini har a tafi annabi sallallahu alaihi wasallam to sai ka ajiye a gefen ka na dama to sai a karanta ta to ba za a ji wannan zafin ba da komai to wannan na zahiri na zahiri kenan amma kuma ma daga Allah kuma wanda Allah ya buɗa ma shehu ya ɗauke wannan ƙarfi ga shi nan wa'annan sunaye wa'annan abubuwa da da sai irin su sai alil harazimu ko kuma sai di alil harazimu ya ce ma ba a yi musu izini ba shehu tijani ne kaɗai ya isa ya karanta shi amma yanzu duk yan dariƙa shehu tijani yan fa'ida ga sunan yara ƙanana ga shi nan duk suna karanta shi ikon Allah albarkar wannan zamani kenan to ba sai sai kudubi illal kudubul jami sai kudubi wanda ya haɗe wa amma gairu ha amma waninta mina siyagi na daga wato karatuttukan ismin hauhawar da ismin sigarsa fafi hannu sufu to dama ladanta an ce ladan wannan babban ismin ne min sawabil kabiri na ladan wannan suna babba na cikin salatul fati kama ta kaddama kamar yadda ya gabata duk bayani to wa hazal fadlu shi wannan falala li kulli man akaza sigatan min al ism al azami da duk wanda ya dau wani karatu na na ism al azam wanda ba wannan kabir na salatul fati ba shauran wa'annan ism al azam da shehu ya karbe su daga annabi ko shi Allah ya buɗa mai ya fitar da su da'iratul ihadati ne da shauran ismal azu to shi wannan kowa ma zai iya zai iya karantawa to hazal fadl wannan falala li kulli ma akaza sigatan da duk wanda ya dau wani nau'i min al-ism al-azam na suna mai girma din bi sanadin muttasilin amma shi ma sharadin sa sai da sanadi wanda ya sadu da shehu tijani wane ya bani shi kuma wane ya bashi ha a hado kan gausi to yayi kan gausi kan shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu ko mutum ya tafi ya tafi ya tafi har aje kan shehu tijani ba haka kawai ya ga sirri na ɗari da yawa 'ya'yan shehunne sun haukace ko su wani rashin lafiya ya same su sai sabida kawai daga zuwa su ga sirrin babansu kawai su ɗauka ce za su karanta ba su da izininsa a kansa da haka galibi duk shehin da ya rasu in an yi kalifanci ɗin to sai shehu abdullahi ko kalifan ko shehu tijani ko yanzu kalifan da shi yake yin kalifanci sai ya ce to na yi ma izinin asiraransa kai amfani da su kyau kuma ya ɗau asiraran gaba ɗaya ya je kai wa khalifa ya ga wanda ya yi zai iya amfani da shi ya ga wanda ba zai iya amfani da shi ba duk gaba ki ɗaya to to bare ma kuma yaro wanda bai yi shekara ta arba'in ba ana tsoron ya taɓa wa'yansu abu akwai abubuwan da dole sai an yi shekara arba'in to bare kuma halwa asirarai na shauran kuma littafan asraru to shi ko wannan kan ma mutum ya sake ya karba sai wanda zai bashi ya yi ta ya ga ko me a ciki likitanci dai al'ada likitoci sai abin da mutum ya jarraba da kansa kai ya je ya bashi bai jarraba ba wani abu ya zo ya same shi to yanzu laifi yana kansa to wannan kenan to da haka sai da izini mutasili amma in ba haka ba karamin abin da zai same shi ya zama abin da ya amfani ba to ya gode Allah in ba haka ba kuwa abin zai ce zai same shi a jikinsa zai same shi a jikinsa zai bawan Allah ne zai zama karɓaɓɓe wajen Allah zai a kuma rayuwarsa ta duniya za ta lalace za ta ya kasuwancinsa ko ya ki fita harkokinsa ko ma rashin lafiya ta same shi ko abubuwa ya same shi da duk gaba ki da irin su za a ga mutum ya yi a ce ai sirrin babansa ya ɗauka ya karanta ko kaza to sai da izini muttasili wa amma man asara alaihi amma wanda ya tsince shi kawai akan hanya fi kitabin ya duba wani littafi ko na babansa ya ga ya yi rubuta ai wannan shine ismul azim ko shine ismul da'ira ko shine kaza kaza ya tsince shi kawai yawa na babansa kawai wa amma man asara amma wanda ya tsince shi kawai fi kitabin a wani littafi au gairihi ko a wata takarda wa zakarahu ya ja shi min gairi izinin ba da izini ba to fa sawabuhu ladansa harfun bi ashri hasanatun kowane harafi da lada goma irin ladan zikirai kawai harafi da lada goma fakat la gaira amma duk waɗannan lada da aka faɗa da waye da aka faɗa ba shi a ciki ba shi a ciki wa min kawasi yana daga amfanin ƙauli da'iratul ihadati karanta da'iratul ihadati dan ta'abbudi dan ibada ko ko dan neman wani abu ma duk baki daya to anna man allamahu Allahu lahu duk wanda Allah ya sanar da shi wannan da'iratul ihadati dinnan ai labzahu ya san lafazin kawai duna asrari amma bai san asraran ba dama asraran galibi sai dai ko wanda shi ya san su ya faɗa ko ko wanda ya aiki da su Allah ya nuna masa asraran yana yi to mutum ya san lafazin ma kawai kana mamunan minas salbi ya aminta daga wani wali da zai tasarrufi a kansa ba ba zai tuɓe mai walitta ba ko ya tuɓe mai imani ko ba zai ba wanda zai masali la ya kaduru alayya ahadun wani ɗaya ba shi da iko a kansa wa in kana lan yubta alai ko shi wannan wanda ya san wannan lafazin da'iratul hadatin nan ko ba a yi mafatahi ba ko bai yi ma'arifa an mafatahi ba bil wilayati da wilaya ma'ana ma'arifa to in dai ya san wa'annan sunaye to shikenan ya aminta wala ya kadur ala salbihi ba mai ikon tuɓe shi illal kudubu sai kudubi na zamani wanda shi yana da hannu akan kowa to shi kuwa ba zai tuɓe mutum don haka kawai ba ba da dalili na shari'a wanda shari'a ta ba su ne da wannan sunaye da suke hannu su ne da waɗannan sunaye da suke hannu yawa to ko bai mutum ya ko bai san amfanin su ba to eh ma'ana kenan bai san amfanin su ba amma dai ya san su ne sunayen kaza to ga to to to shikenan to ya samu Allah ya kiyaye shi daga daga wannan to bare kuma ya dinga karanta shi iya karfinsa yanda zai imma ya karanta su ga baki daya ko da kaɗan kaɗan ne ko ɗaiɗai ko sau ɗaiɗai ne ko sau sha ɗaiɗai ko sau ɗari da sha ɗaiɗai ko dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaiɗai ko ko in Allah ya sa a jikinsa ya ji wani daga cikinsu ya fi kama ma jiki ya fi safa'i tsarkaka da jin nishaɗin da komawa ga Allah in ya karanta wani daga ciki to kuma kamar yanzu ya zama nasa su dai takwas din nan ko ko ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya ga shehu ko ya ga wani daga sirri daga Allah da ce masa to yanzu naka kaza ne yanzu na yanzu naka kaza ne to za ka ga ikon Allah ko sha'afata radiyallahu anhu akwai wanda ya dauka a cikin su shi kuma kullum zai ya ce ya karanta shi dubu goma sha ɗaya da ikon Allah kaga ila ya gani daga Allah ko wani sirri ya gaya masa cewa yanzu kai naka ne wannan za ga mutanen kawai galibi su ma akwai nasu da suka ɗauka to mutum da ya gasu nan a hannunsa sai wanda Allah ya nuna masa aka rauka Allah yawan ba yawan ba shine muradi ba bare kuma amma shi wannan amfani mai yawa mutum ne ba inda za shi ko ko bai fita kasuwa bai fita ka to shi kuma ya tsaya ya nasa shi kuma ya kirasa da yawa a cikin ɗaki shikenan shi ma wahalar da mai kasuwa yake wahalar da mai ofis yake wahalar da mai to shi ma yana wani a cikin ɗaki shi ma yana wannan wahalar ta jaye jaye in Allah ya albarka wannan ma sai Allah ya ba wancan in Allah ya buɗa man ma sai Allah ya kama abun kuma da yawa to shi yasa za su yi abu shi isa suke ja da yawa kuma ikon Allah ya ga sun tsufa da masu jajayen da nishadin su irin nishadin wancan da yake fita kasuwa din irin nishadin wancan da yake fita ofis din to su ma kaman suna jinin su yana bugawa da wannan zikiri da suke yi to ba wanda zai masalbu sai kudubi sun maƙala radiyallahu anhu sannan Allah ya yarda da shi Shehu Tijani ya ce a adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bani miftahul qudubaniyati sirri kuma da ake ce man miftahul qudubaniyati to manzo Allah ya ban wannan shine dai wanda aka sani da adadin nasa wa huwa la yu'da shi wannan sirri ba a bada shi wala yazkuruhu ba wanda yake karanta shi illa liman sabaqa fi ilmin lahi wala ya zukuruhu ba wanda zai karanta wannan sirri illa nan man ya ko eh to nan ko yasa illa liman sabaka sai wanda da man din da liman din da yayi sai wanda ya riga ya fi ilmin lahi cikin ilimin Allah annahu yasiru qudubun zai zama qudubi to sannan zai iya karanta shi sai wanda Allah ilimin Allah Allah ya riga zai zama wannan mukami to sannan zai iya karanta shi shi mafta al-qudubaniya wa haza zikiru wannan zikiri na na mutahul qudbaniya dinnan lahu kawasu yana da amfani amfanin nika maganin yana yi dan kaza yana amfani waje kaza izamun masu girma min jumlatiha yana daga cikinta anna man salakahu ihda ashara yawman duk wanda ya karanta shi kwana goma sha ɗaya din nan goma sha dubu goma sha ɗayan nan kwana goma sha ɗaya. Fa kullu hajatin da abi duk buƙatar da ya yi dan shi, ya addu'a da ita fi ha marratan sau ɗaya wahidatan sau ɗaya hasala za ta tabbata. Shehu radiyallahu anhu ya ce daidai yake da kumfe ya kunu wajen ubangijinmu shi kuma ba a wannan ne kumfe ya kununsa. Wa fihi ijabatu yana da amsawar addu'a kal ismil a'azami kaman ismal a'azam. wanda ya karashi yadda wanda yake da ismail azim dukkansu karfinsu ɗaya daidansu ɗaya walau hasala li'amiyo ko wanda bai san lamarin ɗariƙa ba ko wanda ba a yi mafacahi ba bai ma'arifa ba ya same shi la hasalan lahul ijabatu da in yayi addu'a sai ya- sai ya- sai ta karbu da haka ake tsoron yaɗa shi da in yayi addu'a sai ta karbu fadlan alal maftuh alai to bare kuma wanda Allah ya mafatahi arifi kuma ya dauka ya addu'a da shi wato yana yana yaduwa cikin jama'a Eh, da- da- to yana yaduwa cikin jama'a na sir- wa- ma- masu izini dai kaɗan ne yauwa masu izini mutum zai ce ina da shi ko ko na ji labarinsa ko ko amma dai wanda za- zai ce yana da shi da izini izini ingatacce to eh, to wannan kaɗan ne shi dama rikicin sirrin ko yana ko gashi a hannu in ba izini kaman ba shi da mabudi yau in ba izini kaman ba shi da Su ba mutum kwatu ba mabuɗi to yawwa to fadlan an maftuhi wa lam yazkurhu sayyiduna radiyallahu li ahadin shehu shehu tijani bai gaya wa kowa shi ba lokacin yin jawahirul ma'ani
ne zai ko
ikon Allah Allah Lokacin rubuta- lokacin rubuta jawahirul ma'ani yanzu sai ji alil harazimi Allahu alam kafin tafiyar shehu tijani ya gaya masa a tafiya sai a wajen mun yi wasiƙa akwai wasiƙa da yawa shehu tijani eh, ga abubuwan da suke damunsa ga abubuwan da sai shehu tijani radiyallahu anhu ya gaga yake to amma ga sirri na na aiko ma da shi kullun ka dinga yi to Allahu a'lam shin wannan ne ya- shehu Ali Harazmi ya ji a ya sandare din nan a'a na Fatiha ne ya ji a ya sandare na Allahu a'lam dai to wannan dai akan hanyar tafiyar rasuwa shehu tijani ya yi mai izinin sa a wasiƙa da- da muka shige ta akan sai akan hanyar rasuwa amma yanzu a lokacin da yake wannan rubutu ya ce shehu tijani bai walam ya tsukuru ya gaya wa wani ma meye bai gaya kowa ba li'annahu kasun bi domin shi misali kuduwa na shehu tijani ne shi kadai Allah bai sanar da sai dai alal razumi cewa shehu zai iya mai izini shi kansa shehu tijani ya mai izininsa yanzu shi kansa sai dai a tafiyar rasuwa amma to kuma eh, eh, mauludu fari ya zo da shi kuma alhamdulillahi eh, yan uwa duk gashi nan yana hannunsu amma alheri ne babba duk ga baki ɗaya amma lalle ko an rubuta shi a takarda zikirin ba kowa za a rubuta zikirin sai dai shehi ya faɗa mutum a baki duk gashi nan kwarai da gaske alhamdulillah لأنه كاسم بي وقال رضي الله عنه شو تجان الله يقاري دا أغريش يتي إن العارف بالله مثني دا الله يسير حرفا ينا زما حرفي من حروف الذات daga harafin zati yana zama harafi daga harafin zati ƙila lahu sai aka ce da shi innal harfa zatun ai shi kansa harafin zati ne dan shi harafi ba shi da ma'ana suna yana da ma'ana sifa tana da ma'ana amma wal harfu shi harafi lisan lahu alama ba shi da alama suka adamu alamatin lahu alama rashin alama ta su shine alama rashin rikici ne ma'ana zati ne sai aka ce da shi innal harfa yau ai harafin zatun shine zatin kana so ka ce wal arifu zatun arifi zati ne kenan kaifa yasiru yawwa ƙila lahu sai aka ce da shi innal harfa zatu harafi zati ne wal arifu shi kansa arifi ya ƙare zatun zati ne shi kansa to kaifa yasiru zatan ta ƙaƙa- kaifa yasiru zatan wahidan ta ƙaƙa zai zama zati ɗaya shi kansa harafi zati ne shi kansa harafin zati ne ƙala sai shehu tijani ya ce ma'anahu abinda nake nufi annal arifa masanin Allah yasiru ya tasarrafu zai dinga yin tasarrufi bi zatihi da jikinsa kal harfi kaman harafi la annahu yasiru ainal harfi ba ina nufin ya zama harafi ba radiyallahu ta'ala anhu alif alif shi ne yake daɗa yanzu shuwa arab suna da abu in suna kirga sai ce wahid Allah eh, wahid eh, Allahu huwal wahid ɗaya Allah shi ne ɗaya to ɗaya ma'ana ɗaya Allah shi ne ɗaya yanzu ɗaya ma'ana zati ne bai hana biyun ma da muke ganin ta zama biyu ba dai har yau ɗaya ce dan ɗayar aka kuma mayarwa ya zama biyu bai hana uku ma har yau ɗayan ba ce dan ɗayan aka kuma da ba to ba- yanzu dai ɗayan nan aka ɗauke shi duk kirga ta zama shirme ɗaya ce aka sa ita aka kuma maimaitawa ya zama biyu ɗaya aka kuma maimaitawa ya zama uku har ba adadi a a ido da yawa amma a ma'ana a sir ɗayan nan ce dai ɗayan nan ce dai take a- abu don haka shi arifi a wajensa ko ma mai a faɗa dai ko ya ga kaunu ya ga halittan ko ya ga waye dai ya san dai Allah ɗaya ne kawai ba wani abu ɗaya dai abu yanzu Adamu dai shi ne ɗaya Adamu ɗaya ne yanzu mu ‘ya'yan Adamu duk in an duba dai Adamun nan ne dai kawai ikon Allah uba ga shi ɗaya uba ga shi da yawa a cikin ‘ya'yansa da jikokinsa da waye ga duk dai ka tajallinsa da duk- duk gaba kida to ɗaya kenan alif to haka ɗaya kenan wahid to haka alif harafin alif haka haka harafin alif shi ma harafin alif din nan a tsaye ma daidai yake da ɗaya a adadin hisabi ma ɗaya ne ma'ana shi ma yanzu alif ɗaya ne don haka ƙur'ani ya fara da alif lamim alif shi kaɗai bai haɗu da komai ba shi kaɗai bai haɗu da komai ba to yanzu alif ɗin nan duk ƙur'ani ga baki ɗaya alif ne duk ƙur'ani gaba ɗaya yanzu alif gashi aka kuma tsayar da shi da aka kwantar da wani a ƙarƙashinsa sai ya zama la sai ya zama lami mun jaye ɗin nan aka kewaye alif aka kuma sakan wani alif a ƙasa sai ya zama mun jaye kaulasan a shimfiɗa alif a tsayar da wani alif a kuma shimfiɗa wani alif a kuma ta da alif sai ya zama kaulasa sadi a shimfiɗa alif a kewayo da wani alif kanta sannan a lankwaso wani alif sannan a dunkule wani alif dadi haka dai ƙur'ani gabaki ɗaya sai a ci tashakkulin alif ne yake ta saƙa yake ta saƙa idan an ga riga in ta kwatance auduga ce dai aka yi ta aka yi ta murzawa har ta zama zare dai aka yi ta saƙawa aka yi- riga ma'ana auduga ce zare saboda auduga ce yanzu al- alif hayuli din nan alif ne ya- ya duk harfa duk harfa ga baki ɗaya Eh, alif ne ɗaya ita ta yi adadi duk ga baki ɗaya samuwar zatin Allah tabaraka wa ta'ala ita ta samar da komai tabaraka wa ta'ala komai babu komai ba samu da ya samu komai ya samu da samuwar zatin Allah yanda riga ta samu da samuwa auduga yanda riga ta sa sai dai audugan nan yanda kankara ta samu ta ruwa yanzu ruwa in aka watsa mutum ya dai ce wani ka watsa min ruwa ko na ji sanyi ko na yi kaza kaza amma yanzu ruwan nan kuma in ya zama kankara aka kwada mutum kuma ya fasa maka kai ya zubar da jini ya abu ya ce ai dutse ya ce wallahi ruwan nan ne to a dan bashi a ranar sai ya narke sai ya rigar nan da an cakuɗa ta an kuma shibanta sai ta dawo auduga ta duk gaba ki daya harban nan da an kewaye su sai abu eh, lissafin nan da an dawo da shi sai ya dawo cikin ɗayansa to wai yanzu arifi in ya zama harafi ma'ana ya zama harafin alif yanzu arifi zai ta ƙera abubuwa zai ta kera abubuwa zai ta eh, kera abu to shi ma ya zama zatin alif ya zama zatin ɗaya ya zama kaza yawwa I- yawwa ma'anahu annal arifa cewa arifi yasiru ya tasarrafu zai zama yana aiki bi zatihi da jikinsa kal harfu kaman harafi in yana so kawai zai kudurta yana so a zuciyarsa sai Allah ya tabbatar in bai so kawai zai kudurta bai so a cikin zuciyarsa sai Allah ya tabbatar akwai sahabin da kanwarsa ta yi wani abu annabi sallallahu alaihi wasallama zai yanke mata hukunci ta ce ya rasulallahi wallahi ba haka ba ne shari'a aka annabi ta shari'a abin da ta gani da shi take abu ce wallahi tallahi ya rasulallahi ban yadda a ce an yanke mata hannu ta na kasa ba ta ta- kaza zan biya ko menene ikon Allah sai ga Allah ya kubutar da ita wani abu ya bayyana da yadda ba za a yanka mata da hukunci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce da yawa a cikin mutane rubba a sha'asa a gabara da yawa mai kura wanda ba kowa ba a cikin mutane lau a kasama alallahi da zai rantsewa Allah Allah wallahi sai an yi kaza la abarrahu sai Allah ya kubutar da rantsuwarsa sai Allah ya abun ji ba saboda kafinsa to yanzu arifi ya zamanto da himmarsa yake abu baya so abin nan ba zai yiwu ba yana so abin nan ba zai yiwu ba saboda ya fi ƙarfin ta more shi kuma ba ba sha'awar zuciyarsa ba wai don ya lalata don mugunta ko don ya don mu- ya fi ƙarfin wannan Eh, to ba kowa Allah yake ba sai wanda zuciyarsa ta fi ƙarfin mugunta ta fi ƙarfin ta more ba ta ta ta ƙarfin ta wani wani ya- ya ya samu taɓewa ya ji ya yi ta jauhara ya yi ta jauhara haka ka kawo shi waje waje da ya kada idan sa fa sai ai hadari eh to kai banda mugunta da ka kada idan ka kai kuɗi na ko ka kada idan ka a zama abu sai dai hadari idan ka kuma yanzu ka dawo idan kai ka dawo kanka idan na kanka ya hadari ma akwai sha'awar zuci a cikin wannan a'a to yanzu arifi in ya kai wannan magana ya- zai zama harafi shi yanzu da himma mu ƙananan almajirai addu'a ma ce rubuta kaza ka sha eh, rubuta kaza ka yi wanka da shi rubuta kaza ka yi laya iya ƙarfin mu kenan shi ma in dai magana Allah ce magana annabi ce sallallahu alaihi wasallama addu'ar waliye ce da ta ko ta Hausan ko ta Larabcin an san ma'anarta shari'a ta ce ba komai to su kuma addu'o'in manyan waliyai su mai dai a ce ja kaza ba su ce ma rubuta kaza ka sha ba ko ba ba za su ce ma rubuta kaza ka daura ba in sun gani ma sai ma fada sai ba sai ka daura wannan ba amma su kuma sai je ka ja ya latifu dubu kaza ko je ka ja ya raza ko ya kafi ko ya dafi'u ko je a a saukar qur'ani kaza ko kaza kaza daidai dai su kuma a rufe duk gaba ki da in ma ma masu ɓoye kana sai a ce to ai fatiha da salatu fatiha Allah ya mana magana to wannan abun tsoro ne wannan magana in ba haka ba da a zuciyarsa ma in ya ji baya so shikenan in ya ji ko ma ya kunya ga Allah Allahumma Allah ka zaba mana Allah kai kaza saboda yana tsoron ma ya kai ya ce da Allah yana son kaza yanzu Allah ya kama shi ma'ana kai ka ga abin da ne wancan bai yi daidai ba kenan ko kaza ko yana ya ce a canja dai ga sai wannan kunyar to kuma Allah tabaraka wa ta'ala sai ya aikata abin saboda wannan kunyar tasa أن العارف يسير حرفا يسير يتصرف زي زما yana aika aiki bi zatihi da jikinsa kal harfi kaman harafi la annahu yasiru aina harfi ba ina nufin ya zama harafi ba to ga yanzu harafin ma shau bai faɗi kowanne ana nufin harafin alif wanda shi ya ya duk waɗannan rubutuka na Qur'ani ko ɗaya wanda ita ta yi kirge duk gabaki ɗaya kila lahu sai aka ce da shi to wali maza dan me lam ya tasarra bil asma'il aliyati bai je ya ebo sunayen Allah madaukaka ba eh? wal wal yawa bil asma'il aliyati da sunayen Allah madaukaka dinnan wa bi askaratil asma'i ko me yasa ba zai dau shugaban sunayen ba ma Allahumma gaba ɗaya yayi amfani da shi sai ya zama harafi ya dinga yin tasarrufi da jikinsa ƙala radiyallahu anhu sai shehu tijjani ya ce amma asma'ul aliyatu amma sunaye maɗaukaka sunayen sufofi dinnan fala ya arifuha shi bai san arifi ba bai santa ba wala ya ɗalewa alaiha ba mai- ba mai saninta ko ya tsinkayenta illal fardul jami'u sai fa- maɗayanci wanda ya haɗe sufofin Allah ɗin duk gaba kiɗa to ya san kowace addu'a ga ainihin sunan Allah wanda ya dace da ita kaza wa amma askaratul asma'i amma hilkwata sunayen wa gairuha da wani min al asma'illahi na daga sunayen Allah fa ya arifu al arifuna arifai sun san wannan walakin al arifu sai dai shi arifu in dai arifin ne ya galibuhul haya'u kunya takan rinjaye shi me yake so ya faɗa a ji kuma me yake tsoro ya faɗa a ji kuma eh me to me ba to yanzu me zai ce kenan to wannan da yawa Allahu akbar mun gode Allah Imam Ghazali ya ce yana daga albarkar tasawufu ko almajirinsu da ya shiga yanzu sai ya dinga gane magana su ko mu yara da ba manyan waliyan ba ma wallahi wani zubin zaka zauna ka ce zaka yi addu'a kawai sai kunya ta kama mutum ya ji tsoron ma Allah ya dinga ganin idan ma bai kai wannan daraja ba zai zama yana jin tsoro kai ya je kuma yawa Allah geji ya zamanto ga abin da eh, Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi yanzu eh, ku yi haƙuri misali duk addu'ar da muka dinga yi akan Allah ka ba mu fili sannan Allah ka dinga kawo abin gi Allah ka ba mu fili sannan Allah ka dinga kawo bare wata mahaifiyarmu ko dubu biyar mutum ya samu ya kai wa masu bulo ya kai wa masu bulo sai ita wallahi abin da ake samu na cefane ne washe mutum zai kici kuma ya kai wa masu bulo ya je kuma shi yanzu a binne shi da wannan bulan da kaza to Allah kuma a cikin ikon yanzu mutum yana ta addu'a Allah fili nake so sannan Allah ka bani abin da zan saye bulo sannan Allah ka bani abin da zan yi gini abin da zan biya gini kaza kaza Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi abin gabaki daya a gine ai ya ji kunya yanzu kamar yanzu Allah ya nema gorira ta kaga ka ji kunya ka mai da ni ka mai da ni mai karamar harka ka mai da ni mai kaza mai kaza kaza to wannan wayansu arfan suna tsoron irin haka ce Allah kai mana dai da falalarka Allah ka ba mu gwargwadon girmanka da baiwanka Allah ka ba mu ma anta ahaluhu abin da kai ahalin wannan abin ne innaka ahalu taqwa wa ahalul maghfira kai ahalu ta to wannan amma ba kowa ba fa shari'a ta yadda fa mutum shau ya ce in mutum yana addu'a ko gishirin miya kai ya manta shau ya ce mutum yana addu'a ko gishirin miya kai ya manta ya ta yi filla filla Allah ka ba mu kaza Allah ka ba bakin shari'a duk wannan bai canja wancan ba wannan ya canza amma wani zuwa in kunya ta taso ta Allah din nan kuma sai ga dai mutum ko ya dinkule ko Allah mun ci to Allah mu dai bayan ka ne Allah muna da bukata Allah kai ka fi sani kai ka halicci bukatar nan kai ka Allah kai mana Allah kai mana Ike to ikon Allah kuma wanda yana kunya din ko yana tsoro din ko yana tsoro kuma sai ya ga Allah shi kuma ya nuna sarautarsa amma shari'a ta yadda fa a faɗi komai kan wanda bai kai wannan ba kuma ya je ya ce ba zai faɗa ba. To shi arifi ya galibuhul haya'u, kunya tana rinjayarsa min Allah daga Allah, an ya ɗaluba hajatan, ya nemi wata bukata bare ma ya jawo sunan Allah ɗin, ya ce da shi zai nemi wata bukata. Walakin iza arada hajatan, amma idan ya, ya nemi bukata, yi wajihu himmata sai ya fuskantar da himmarsa kan yana so ɗin tunda yana ganin shi kansa ƙaramar harka ce shi ba kowa ba kaza kaza to Allah ni dai bawanka ne wanda muna sa kaza himmasa ilai fatu quda sai sai ga wannan abin ta biya in arada qada'aha in shi arfin ya so biyan ta yanzu yanzu za ta biya yayi wannan idan ba haka ba kuwa in bai kai wannan ba wannan abu ne na manyan waliyai amma shi ya ɗau sunayen ya ɗau in arzikin ne ya ɗau arrazzaku in tsarin ne ya ɗau kafi in abu ne duk gaba ki ɗaya iya ƙarfinsa wannan magana ta ta shehu abul abbas ta manyan arifai suna koya wa mutum ladabin zama da Allah ko yanzu ladabin zama da sarki a fada ai sai an koya wa mutum to bare ladabin zama da Allah tabaraka wa ta'ala wanda kuma duk a Qur'ani Allah ya kawo kissar yanda annaba suke ladabi da shi yanda suke iya faɗar magana wani ya faɗi maganar ta yi zafi a ce sai an abu diga baki ɗaya to wannan kenan wa qala shehu radiyallahu anhu shehu Allah ya a gare shi yace kana yuhaddithuni qalbi ni zuciyata da ta kasance tana zantar da ni anna man arafa sahibal waqati bi ainihi duk wanda ya san ma'abocin zamaninsa da aininsa ya san mai zamani wa huwa farjul jami wanda shine madayanci din nan wanda ya game gabaki daya duniya gabaki daya ta san shi a haka wa arafa al-ismal kasabi ya san sunan da yake bantu da wannan gausin wada abihi wada abihima ya addu'a ya kira sunan gausin ya kira sunansa da yake banci da shi ustijiba lahu fil hin a amsa mar addu'a yanzu yanzu a amsa mar addu'a yanzu yanzu Za- yawa wa baqitu zamanan shaujan yace na zauna zamani mai tsaho ala hazal hali abu sa wannan tunani haka zuciyata ta dinga saka mu hatta akbarani sayyidul wujud sallah har manzon Allah ya gaya mun wannan magana kama kana fi qalbi sawa'a yanda yake a zuciyata na haka manzon Allah ya gaya mun yace ga gashi summa su'ila radiyallahu anhu sai aka tambaye shi Allah ya ƙara yarda a gare shi mal muradu bil ismil kasubihi me muradi na sunan da shi gausin nan na zamani yake banci da shi hal huwa al ismul azamu shine suna mai girma au gairuhu ko waninsa ne qala radiyallahu anhu domin shi gausin da zai kowanne din akwai sunan ismul azim da yake zaune akan wannan suna Ƙala sai shaudani ya ce ƙala radiyallah la ba ina nufin ismail azun ɗinsa ba bai gairuhu wani sunan nake nufi li'anna kulla wahidin domin kowane mutum minal halki na daga halitta lahu ismun minal asma'il aliyati yana da suna maɗaukaki shi gurbin wani suna ne daga sunayen Allah sunan sifofi na Allah wanda su kuma duk sun tattara a cikin wannan sunan uluhiya dinnan. wa huwa allazi bihi qiwamu zati da wannan sunan yake yake tsaye da Allah zai ɗauke wannan suna to za a ce ya mutu ya mutu a wa- ya mutu a gurbi amma ya koma wa wannan su- ya rayu a can lahira ya ya rayu a can lahira da jikinsa da kuma komai yanda ya dace da wancan suna kuma yanzu na haske ya, ya, ya mutu anan zahiri ya mutu anan ma'ana yanzu an janye wannan suna da yanzu inda aka ɗauke wuta shikenan tv tif tv sai ta- sai ta bari Eh, a ce a ce ai an ai an ɗauke wuta sai yanzu shi an janye wutar da da ita ike ta wannan tasarrufi duk gabaki ɗaya wa huwa allazi qiwamu zati wannan sunan shine tsayuwa wannan jiki nasa walahu ismun nazilun kuma dan uwa yana ko duk kowa yana da suna kuma da ya sauka a jikinsa wanda aka sa masa wa huwa allazi yumayyizu bihi shine wanda ake bambancewa da shi an gairihi daga waninsa qala shaykhul akbar shehi babba muhiddin bin al-arabi hatim ya ce radiyallahu anhu wa allama adama al-asma'a kullaha Allah ya sanar da annabi Adamu sunaye duka sai Muhiddin ibn al-Arabi yace laysal muradu abinda Allah yake nufi a nan wajen ba shine allazi qala hul mufassir abinda masu tafsiri suka ce ba su masu tafsiri sun ce ma'ana Allah ya sanar da annabi Adamu sunaye Allah ya sanar da annabi Adamu sunan komai wannan sunan bokiti ne wannan sunan akushi ne wannan sunan ekwaciya ce karamin akushi koko da masaki daga duk Adamu ya san wa- wannan haka masu tafsiri suka faɗa shi kuma muhajjin bin alsi a ba haka ake nufi ba laysal muradu allazi qalahu al- bayan da masu tafsiri suka faɗa ba walau kana kazalika da yanda masu tafsiri suka faɗa ne ma zaharar khususiyatu li adam da da daraja adam bata bamban bata bayyana ba saboda duk mala'iku sun san wannan suna da duk gaba kida wa innamal muradu biha abinda ake nufi da ita al asma'ul aliyatu sunayensa madaukaki li anna kullu makhluqin domin kowane abin halitta fil kauna a halitta illa walahu ismun sai yana da suna ala qadrihi a bisa gwargwadonsa fil izama a bisa girma wa bihi qiwamuhu da wannan suna ya- ya tashi zai zai yi bayanin me yake nufi wannan ya Ƙala sahibul Ibrizi, sai dai Abdulaziz Dabbag mai littafin Ibrizu, almajirinsa Ibn Mubarak malamin hadisi shi ya littafin yanda sai dai alil harazmi ya jawahirul ma'ani haka shi ma ibn mubarak ya yi ibrizu ruwan zinare duk abin da shehin ya faɗa shi yake rubutawa duk abin da shehin ya faɗa shi yake rubuta ibrizu kenan to ma'abocin ibrizu ya ce naƙilan an shekihi ya ciro daga shehinsa fi ƙaulihi ta'ala cikin faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wa allama adam al-asma'a kullaha Allah ya sanar da annabi Adamu sunaye dukanta al-murad bil asma'i abinda ake nufi da wannan sunaye al-aliyatu madaukaka lal asma'un nazilatu ba sunan da aka sawa mutum din ba ba sunan kowa ba ana nufin sunan aikin da sunan aikinsa sunan aikinsa fa inna kulla mus- makalukin kowane ɗan adam lahu ismun alim yana da suna maɗaukaki wa ismun nazilin da wannan suna wanda ya sauka ake ru- faɗansa da shi bal ismun nazilu sunan saukakke wanda ake n- na ƙasa huwa allazi yush'iru shine wanda ake jin bil musamma wanda aka ambata an ambace shi fil jumlati da an ce isma'ila an gane kaza da an ce kaza an gane amma wal ismul ali amma sunansa madaukaki kuma huwa allazi yushiru shine wanda ake ji bil asalil musamma da asalin abin ambatan wa min ayyi shay'in huwa daga daga wannan abu yake wa bi fa'idatul musamma da meye amfanin sa to yawwa nan ya fitowa yanzu gatari she- shehu eh, bari shehu ma zai yi a misali wani ayyi shay'in shi wannan mai sunan wani abu ne ya suluhu zai ingatu da shi wani aisha in ya suluhu lufafi yanzu an ce gatari ai an san dai ga- eh, mutum ya san gatari to wani aisha in ya suluhu lufafi ne ya aikin gatari to sanin aikin gatari din nan kuma yanzu dai sunansa gatari babban sunansa kuma sanin aikinsa aikin da ake yi da gatari a ce gatari faskare ake da sassaƙa da kokar wuƙa yanzu sunanta wuƙa amma babban sunan aikin da ake yi da ita ɗan adam da ya ga wuƙa ya san yanzu wannan shi sunan gashi ansa amma sanin aiki wani da an gani ba sai an yi ilimi ko an yi kaza kaza ba yanzu wani da ya ga wuƙa ya an ga kaifinta zai ce a wannan za ta yanka abu ba sai da ya jarraba ko sai da ka- kaza to wannan shine babban sunan eh sunan sana'ar da abu yanzu kaman in an ce manomi yanzu da an ce manomi an san yanzu kuma ma'anar wannan su- sunan ma'ana mai yin noma aikin da yake amma zai iya zama kila yana da wani suna kuma na jikinsa wanda isim- sunan martaba kenan zai iya sunansa malam korau amma kuma a ce manomi malam habu amma a ce masassaƙi to yanzu masassaƙi din nan malam wani a ce kafinta da an ji kafinta ma'ana sai oh to me yin kafintan kenan to yanzu ga sunansa na jiki sunan zatinsa amma yanzu sunan martaba sunan aikinsa to in mutum ya san sunan jikin nasa shi ma'abocin zabani kuma ya san sunan aikinsa wani aiki ya shahara da shi wani aiki ya shahara da shi to shikenan da ya faɗi sunan nasa ya faɗi sunan wannan aiki nasa yanzu yanzu sai sai sai ya tabbata fayi ulamu yawa yasl- wala wali aisha inda wani abu ne yasluhul fa'asu gatari yake inga- yake ake yi da gatari lisa'iru ma yusta'malu bi da shauran duk abin da ake da gatari wa kayfiyatu san'atil haddad lahu da yaya da an ga gatari an an san gayan da makeri ya kera shi yanda dai sunansa gatari amma kuma yanzu da ka ce gatari kuma zai zo ma a a kwakwalwa cewa ai ga yanda ake kera shi in mutum ya san yadda ake kera shi shi kuma ga aikinsa za a sara bishiya da shi tun daga shi da kaifi to to abinda Allah ya sanar da Adamu kenan su mala'iku ba san ba ruwansu da waɗannan ayyuka duk gaba ba san waye manomi ba tunda ba ba, ba abinci a wajensu ba cin abinci a wajensu ba ba a ma sako kafa ba to yanzu ko shi ku Adamu tun da ƙasa za a sauko da shi kalifan Allah ne akan ƙasa don me saboda ƙasa gidan kowa da kowa ce mala'iku ma ta iya zuwa ƙasa su yi wani abubuwa su koma amma wanda yake ƙasa ba zai iya zuwa can wajen su ba don haka ƙasa ba wulaƙanta saboda mahimmancinta to don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da shi ayyukan kowane abu abin da ya gashi sunansa gashi amma kuma me aikinsa me fa'idarsa ai fa'ida ita ce babban babban abu to abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mal- ma- mala'iku gara ku gaya min sunan abu ma'ana ku gaya min ayyukan M- yanzu wannan gatarin me ya aikinsa yanzu wannan biran me ya aikinsa qalu la ilma ina muke da wani mu an yi mu mai aiki da shi ai ba ina muke da wannan abu to kai adamu ga ya musu to tun kun ga to yanzu ya fifice ku ya san naku ko ba ku san nasa ba kun san sunan tare kun san hasken tare kun yi komai a kuma duk kuma ba ku ya ƙara muku da abin da ba hadaran ku bane duk gaba ki daya to wa kaifiyatu san'atil haddad lahu da yanda makeri haddadu makeri ya ke- ya sana'a ya aikata gatar fayi ulamu sai a san wannan bi mujarrad sama'i da jin lafzihi lafazin gatari da an ce gatari to wannan ilimin kuma duk zai zo kan mutum gatari shine wanda aka- aka kera shi da iri nau'i kaza aka sama kota iri kaza shi ake saran bishiya da shi shi ake da an ce katafila to mutum ya san dai ko bai ga yadda aka kira ta ba amma dai ya san dai injina ne masu girma tana da haƙora tana da kaza kaza ita kuma ana haƙa da ita ana tura bishiya da ita ana ka da ya ji an ce bindiga Allah ya san ta harbi ce da ya ji an ce wuka ya san ta da ya ji an ce kwari da baka da ya ji an ce kaza to sunan aikin ba sunan jikinsu ba fayi ulamu sai ya sani bi mujarradi sama'i lafzihi da jin lafazin abun hazihul ulumu wa'annan ilimai na abun wal ma'arif da wannan sannai al muta'alliqatu wa da tarataya bil fa'asi da gatari bil fa'asi da gatari yanzu da an ce Shehu Ibrahim radiyallahu anhu an san ma'abocin faila ma'abo wanda ya yaɗa addini ya shi da kansa Allah ya same shi dan ya ɗora zuciya zuciya ta karye za- tura mulkin mallaka sun shigo eh, duniya ta kaman haukan addini zaka ce Allah zai iya kaza Allah mai iko ne kaza musulmi da komai ya ce ma ƙarya ne wannan san ba zai ba amma da zaka ce ma bature zai iya kaza ya ce technology ya yi ƙarfi kwarai da gaske ai kwarewar duniya duniya ta ci gaba ah da baturan da technology kudura ce ta Allah ka ce mai kudura zai iya kaza a nema kallon ba a waye mutum bai waye ba amma mutum ya ce kudura saboda wannan ba a isa a kirga ƙaryata ba an ce waliyai suna da karama an ce annabi yana da karama hatta annabi muhammadu ma da girmansa sallallahu alaihi wasallam in an ce zai yi kaza ko an yi kaza ce ake ƙarya ne ƙarya ne amma kuma yanzu da ya ga bature gashi nan yayi ya san dai ba shi da damar ya ce wannan ƙarya ne ba shi da damar ya ce wannan ƙarya ne ga jirgin sama nan dutse ya tashi sama ga kaza nan sai ya ce eh, eh, ya rasa abin da zai ce ya ce ai- ai technology ya yi girma ai technology ya yi girma to da an tsora zuciyarsa ya san duk kudura ce ta Allah yanda wannan kudura ta iya Allah ya zartar da wannan aiki ko ko yin kuduran ma aikin Allah ne zartarwa Allah ne tabaraka wa ta'ala Allah ya wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna Allah shi ya ce ku da abin da kuke aikata to gashi nan mai dora karaya mai kaza to in mutum ya ya san wannan aikin mutum gashi nan to yanzu yanzu bukata za ta biya wa hakaza haka nan kullu makalukin kowane abin halitta wal muradu bi qawlihi ta'ala abin nufi da fadin Allah tabaraka wa ta'ala al asma'a kullaha sunaye dukkanta ay al asma'u allati yadiquha adamu sunayen da adamu zai iya daukanta zai yi amfani da ita sunayen gatari da kayan aiki da duk kayan aikin da zai yi da shi da 'ya'yansa za su yi aiki da shi har tashin kyama Allah ya sanar da shi da ganinsu Adam ya san to wannan zai wannan mai kaza ne ga jiki ga rayuwa ga magana ga iya kaza wannan dan adam ne ga jiki ga rayuwa ga haniniya wannan doki ne ga jiki ga rayu ga kaza da da iri kaza wannan shi jaki ne wannan kaza ne wannan daukan kaya za a kansa wannan kaza zai wannan za a ci wannan ba- shi kuma yanzu da ya kalle su duk kowanne ya fi faɗi aikinsa sabida haka Allah ya ƙera a jikinsa ku- kura tana can daji akuya tana cikin gari ba saba haɗuwa ba amma duk ran da kura ta ga akuya ta ga abinci daga Allah Allah ya san da ita wannan abinci ne ita ma akuya da ran da ta ga kura ta san ga mai ci Gud- ba eh, ga azra'ilinta gudu za ta yi kuma ba wanda ya sanar da su kowa a jikinsa Allah ya sanar da shi kowa a jikinsa Allah ya sanar da shi amma akwai dabba kuma da ko akuya ta ganta ko kallanta ma ba ta yi ba ta san wannan kila ma ba ta cin nama waccan dabba to ta san ba ta da alaka yanzu in akuya ta ga giwa ba gudu ta san duk karfin giwan nan amma banza ne ba ta cin nama ba- ba sai dai in ta matsa ta take ta ko ta- ta yi kaza ita ma giwa dan ta ga akuya sai dai in ta ga ko za ta yi wajen abincinta ko wajen ɗanta su za ta kore ta amma ba ta ga wai ga abinci na gani ba amma da zaki ya ga akuya ya auzu billahi Go- to yanzu wannan shine irin ko- kowanne aikinsa kowanne yanzu ga sunansa akuya dai ga sunanta wanda ta amma yanzu kuma abinci na ne a wajen kura wannan kuma wani ilimin to wannan yake nufi to shine wal muradu sunayen da Allah ya sanar da Adamu ayyukan kowa din eh asma'ul lati yaquha Adamu wa yahtaju ilaiha sunayen da Adamu yake bukatanta wa yahtaju ilaiha sa'irul bashari tarsashin ƴaƴansa duka wala hadihin ta'alluqun suna da rataya da ita rayuwarsu ba ta yiwu ba sai da kwanan abinci rayuwarsu ba ta yiwu sai da tukunyar dafa abinci rayuwarsu ba sai da wutar konawa da rayuwarsu sai da wutar yankawa ba duk dai abin da za su yi amfani to yanzu duk ga Allah ya yi masu suna kam kowa ya san amma yanzu aikin su su kuma laiku ba ruwansu da wannan suna can tazihin hadaran Allah wa huwa kullu makhluqin cewa kowane abin halitta wa min tahatil arshi tun daga ƙarƙashin al'arci ina ila ta hatil arzi zuwa ƙarƙashin ƙasa kowanne akwai aikinsa akwai eh, maganarsa wanda kuma hidima ɗan adam ɗin ne yake da ita wa qala al-busiri dan haka busiri yace radiyallahu anhu laka zatul ulum ya rasulullahi kai aka bawa asalin iliman min alamul gaibi tun daga can alamul gaibi wa min hali adam al asma'u aka bar adamu da sunaye aka bar adamu da sunaye yanzu ya rasulullahi kai aka bawa jikin sunan matsala shi ya san sunan shi kuma adamu ga baki ɗaya ya san ma'anar sunan duk ga baki ɗaya yanzu ƙerato nan wajen shehu radiyallahu anhu ya yi bayaninsa eh, abin da busiri yake nufi laka zatul ulumi min alimil gaibi wa min hali adam al asma'u shehu eh, laka zatul ulumi min alamil gaibi wa min hali as- adamil asma'u laka zatul ulumi min alimil gaibi wa min hali adamil asma'u akbara shaudani yake cewa busir ya ba da labari cewa alamul gaibi duka sunaye ne da abin ambato din sunaye ne da abin ambato din faɗinmu alam na ɓoye alamul gaibi ɗin nan akwai alam na ɓoye akwai kuma alam na sarari ɗin nan alam na sarari ɗin nan ɓangare ne na alam na ɓoye ɗin nan domin alam na sarari ɗin nan daga alam na ɓoye ɗin nan yawa zahiru ne da baɗinu shi yanzu gaibu mu ma nan sarari gaibinsa ce mu yanzu nan sarari mu ma gaibu can gaibun mu ce duk gaba kiɗa ya ce yanzu man- yanzu busir ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da zawatul ma'alumati min alamil gaibi ma'ana manzo Allah ya kewaye da komai tun kan a yi abun tun kan abun ya fito zahiri ma a ganshi har adamu ya yayi manzo Allah ya kewaye da abin ilman sani manzo Allah ya kewaye da dukkanta manzo Allah ya kewaye da bangare bangaranta manzo Allah ya kewaye da yanda aka kera ta manzo Allah ya kewaye da sunanta manzo Allah ya kewaye da aikinta manzo Allah ya kewaye da adadinta manzo Allah ya kewaye da nau'inta sallallahu alaihi wasallama da amfaninta duk da hukunce-hukuncenta duk gabaki daya da meye dole akan wannan za ta aiki duk gabaki daya ɗai ɗai ɗai ɗai duk da abin da yake cikin halitta annabi sallallahu alaihi wasallama ya kewaye da wannan duk gabaki daya domin ya kewaye da sunayen sifofi na Allah tabaraka wa ta'ala shi kalifan Allah ne na wannan suna gabaki ɗaya wanda ya tattare duk waɗannan duk gabaki ɗaya don haka Allah ya sanar da shi duk wani abu da ya faru a zarra ƙwayar ɗai da amfaninsa duk gabaki ɗaya to wannan kenan shi kuma Adamu yake an sanar da shi sunayen abubuwan shi kuma Adamu yanzu ga shi ya ga abubuwan Allah ya san da shi sunansu kaza kuma aikinsu kaza shi kuma Allah sallallahu alaihi wasallam tun kan ayi su ma ya san da su duk gabaki daya da yawwa Shehu radiyallahu aike ta a wannan magana ta busiri akwai akwai kaman gyara shehu da yake gani a ciki ike cewa domin adamu amince Allah ya tabbata a gare shi kalifan Allah ne kuma kuɗi ne shi kansa fardul jami'i ne na zamaninsa mai tasarrufi da dukkanin masarautan Allah duk baki ɗaya shi kansa sai da ya zama kalifan sufofin wannan suna duk gaba sai daga fardin jami mai tasarrufi a cikin masarautar Allah duk baki ɗaya to ma'ana a nan adamu duk baki ɗaya zai san wa'annan abubuwa tun daga gaibinsu har bayyanarsu har sunansu ɗai ɗai ɗai ɗai yanzu duk abin da ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san Adamu ya san wannan ta yanzu me yake nufi na na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba Adamu kadai ba duk wanda ya hau wannan kujera ma shi ma Allah zai sanar da shi wannan har tashin kiyama kowane kudubi haka yake ga baki daya to yaya korewa Adamu sanin wa'annan abubuwa bayan shi kudubi ne bayan khalifa ne na Allah shi yace jawabi yana daga cikin abubuwa ɓoye ma'ana yana busir yana nufin shi manzon Allah ya san zatin Allah ma tabaraka wa ta'ala ya bar wa duk adamu ya bar wa kudubai sanin sufofin Allah kuma duk gabaki ɗaya ji yanzu ko me halittan Allah ɗai ɗai ɗai ɗai ai dai halittan Allah ne ai dai sifa ce ta Allah tabaraka wa ta'ala sifa sunansa duk gabaki daya ai dai ba zatin ne wannan boyayya wanda ba to shi yanzu manzo Allah sallallahu alaihi Allah ya sanar da shi zatin Allah to ai ya fifita akan dukkan wayansu kudubai duk gabaki daya shehu radiyallahu yace abinda busiri yake nufi kenan kai ya rasulullahi ba ma wai sanin sunaye ba ba wai sanin ayyukansu ba ba wai sanin ma'anoninsu ba ba sanin yadda aka hawar da su ba ba sanin ruhinsu ba kai ka san ma zafin Allah maɗaukakiya ɗin nan Allah tabaraka wata'ala ya sanar da kai ita sallallahu alaihi wa sallama to wata rana sayyidina Ali da Jabir bin Abdullahi dukansu 'yan makarantar manzo Allah ne sallallahu alaihi wa sallama sai dai a cikin sahabban ma kuma sayyidina Ali kaman kudubi ne a zamaninsa yana irin waɗannan tasarrufa sai suka zo shigewa ta dajin tururuwa da annabi Sulaimanu ila a Yaman yake wannan dajin tururuwa da Sulaimanu wajin Namlati da tururuwa ta yi magana to sai suka Allahu alam hayyo yana nan Allah ya watsa su Allahu alam dajin yayi baki kirin saboda tururuwa saboda ya dajin ya yi baki kiran sai jabir bin abdullahi ce tsarki ya tabbata ga wanda ya halice su kuma ya san adadinsu kuma sai sai na ce masa tsarki ya tabbata ga wanda ya halice su ka faɗi gaskiya amma kuma ya san adadinsu wannan har halittar sama ya sanar da wayansu ka ganni nan wallahi na san ko nawa ne kuma wallahi na san matansu na san mazansu na san masu kwansu na san masu kyankyasarsu na san kaza kaza kudu bi kenan gaskiya kudu bi kenan shehu dani ya ce tun daga adamu har tashin kyama duk wanda yake kan wannan kujerar Allah zai sanar da shi ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai ba abin da zai wuya a cikin su duk da baki ɗaya mun gode Allah yanzu irin wannan yanzu wannan zamani namu irin wannan abu da turawa suke faɗa da wannan ilimi da ka ce kowa ma ya zama kuɗi Allah ya buɗe musu halittansa komai da sun sakace ƙasa sun sakace ruwa sun sakace kaza an yi ilimin tururuwan an yi ilimin kiyashin an yi komai an yi ilimin sa an san shi a wannan zamani komai an yi duk bai sa sun fi ƙarfin Allah bai sa sun su ma halittan Allah ne su ma kalifofin Allah ne duk baki ɗaya a iya nasu abu to yanzu kowa ma zai iya sanu a'a to yanzu shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam laka zatul ulu shi manzo Allah zatin iliman ma ya sani tun alamul gaibi shi yanzu ya ya Allah ya san da shi a hadiyar sama ake Allah ya sanar da shi zatin sama sallallahu alaihi wasallama to bare wa'ansu kuma tazu to da baki da zidan adamu ya san sunayen aiki ya san kaza duk ba wani abu bane wannan sa'altu sayyidina sai dai alil hazata sai na tambaye shi jani hal ma'anar baiti shin ma'anar wannan baiti huwa ma zakarahu fil ibris shine abinda sai dai abdul aziz da baya faɗa a littafin sa ibrizu wa shekul akbari shine ma'ana abinda shehul akbari ya faɗa cewa adamu ya sanar da mala'iku sunayen ayyukan ayyukan wa'yannan abubuwan ko kuwa me wa shekul akabar da muhiddin bin arabi ajazul baiti ƙarshen baitin dai ƙarshen baitin dai ƙarshen baitin la sadruhu ba farkonsa ba ba farkonsa ba ajazu waka tana da fuka-fiki biyu to ajizu shine fukafikinta waka na ƙarshe alayhi salatu lillahi sunna salamu fukafikin farko kenan to wannan suna ce ma sadaru eh salatan turaqina ila zikr wal hubbi wannan suna ce ma ajaz yarshanta to ina nufin ajaz ajazun baitin yawa rabia ajazul bait ina nufin karshen baitin la sadaru ba farkon nasa ba fa ajaba radiyallahu sai shehu jani amsa masa qala na'am wa amma sadarul baiti amma farkon baitin fa huwa mashhaduhu busir yana faɗar abin da manzon Allah ya gani ya sani na zatin Allah alkasibi ke bance da manzon Allah la madma fihi wanda ba kwaɗayi a cikin sa li ahadin ga ɗaya la nabiyun ba annabi ba wala waliyun ko wani wali ko wani annabi ko wani wali ba zai samu wannan ba wa sadaqa sahibul hamziyati mai abinda mai hamziyar nan ya faɗa yayi gaskiya kai ya rasulullahi kai kaga hadaran Allah ma kai kaga zatin Allah ma to bare kuma wani sunaye bare wani amfanin su bare kaza kaza Adamu dan ya san wancan har yau bashi da falala akan ka ya rasulullahi kai ne mai falala kaga mai abun ma to busiri ya kuma cewa rutabun tasqudul amani hasra duna ha ma wara a hunna wara ikon Allah wannan baitin na ƙasa shine a farko sannan na biyun wata raqabihi ila qaba qausaini wa tilka siyadatul qasa'u wata raqa Allah ya yi mi'raji Allah ya hawar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ila qaba qausaini har ya je kusanci na qaba qausaini kaman tankwaran baka guda biyu yanda ya dace da Allah sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da na manzo Allah ya kusanta da hadaran Allah fata dalla ya ƙara kusanta fakana qaba qausaini sai da ya zama kaman kusancin yadda ya dace da Allah suna cewa wai ba kusancin bigire ba kusancin matsayi sai da ya zama kaman ƙaba ƙausai ne tankwaran baka guda biyu shi baka haka tankwaran sa yake to kaman wannan fuka nan da wannan fuka fikin ko kuwa yanzu zamani da ake cewa wannan opening bracket din nan da wannan closing bracket ko dai mai aka sa a hannunsu dai suna kusa to awo adina yanzu awo adina ya dai a ɗau cycle yau adina kuma eh, to me ya bambanta kenan don haka shehune suke cewa ba- ba wani malami da ya sai fasar au adina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dana yayi sama yayi sama yayi sama fasara fata dalla kuma he kasa he kasa he kasa he kasa fa kana qaba qausain har sai da ya tsakanin tankwaran baka guda biyu au adina ko ab fa auha ila abdi sai Allah ya yi wahayi ga bawansa abdi ma auha abinda Allah tabaraka wa ta'ala yayi yayi wahayi da shi an tambayi wani wali da kasan Allah yace da hada kishiyoyi biyu ba a sanin Allah sai an haɗa kishiyoyi biyu aka ce ya ce da manzo Allah da na fata dalla yanda ake fasala dai da na manzo Allah ya kusanta fata dalla ya ƙara kusanta to kuma larabci ne ta dalli irin wani abu da tura suke tsaure jiki da bel a hau kan gada sannan a faɗo amma mutum ba zai iya da kan ƙasa ba saboda eh, bel bel zai rike shi to suna cewa da wannan ta dalli fa'adila dalwa yanzu duk wanda zai ebo ruwa da wanda ya zo da annabi yusufa da ya jefa gugansa a cikin rijiya ya hau adila dalwa yanzu manzo Allah ya da ya sama ya sama kuma ya kasa sallallahu alaihi wasallam kuma ikon Allah ilimin zamanin nan ya nuna haka sun ce turawa sun ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce yi mi'raji sai i kawai tafiya ya dinga yi sakaka haka da sun san akwai magana tunda sama ba ta da wani tafiya dodar da za a ce sai dai abu ne mi'raj kamar kewayo amma ku tafiya ce amma kuma kamar hailuzi kewayawa ne duk ga baki ɗaya iyayen da suka san abu suka ce aya ta yi gaskiya ta'arujul mala'ikatu mala'iku tana uruji kamar hawa da sauka hawa da sauka hawa da sauka zabzaba dinnan hawa da kamar haka tafiyar sama take da na fata dalla fakana qaba qausaini aw adna to wata baka manzo Allah ya hahu ila qaba qausaini har sai da yaje qaba qausaini na kusanci wa tilka wannan siyadatin shugabanci ne qasa'u na ƙarshe matabbaci rutabun daraja ce da tasqudul amani duk wani guri yake faduwa ba ita ba komai gurin mutum ya san wannan abu ya fi ƙarfinsa komai hasra don gajiyawa duna hama wara a hunna wara'u komai da ake nema yana koma bayan ma wara a hunna duk abin da yake duk ba wannan daraja ba da take gaba komai yana bayanta duna hama wara a hunna wara'u komai yana bayanta darajar isra'i duk gaba kida duk da mu al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun gode Allah manzo Allah sai da ya isra'i ya mi'raji ya je baitul maqdis ya hau sama ya hau kaza ya je sidratul muntaha amma Allah ya sauƙaƙe wannan duk ga al'umma sa dan girma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu ko yanzu mu yi alwala mu shigo masallaci mu yi niyyar sal da mun ce Allahu akbar ga mu ga ubangijinmu kabbir wa azumi da mun ce Allah kuma shi kenan da muka iyaka na abudu wa iyaka muna ta hira da Allah tabaraka wa ta'ala to yanzu ya rage mana ko mu yi ta tsarki har mu zama an ta abudallaha ka annaka tarahu fa illam ta kusabi da mun san dai a fada muke mun san muna gaban sa kamar makaho ne ya je wajen sarki to ha kuma Allah ya yaye kwanta ya yaye kwalli kuma mu zama gashi an ta abudallaha ka annaka tarahu to yanzu wannan wasu altu radiyallahu na tambaye shi an kauli to yanzu ga wata ga wani abu to shi ma shehu ya fassara shi ne wannan talatin da bakwai Yawwa. Tun- wata raƙa manzo Allah ya hauhawu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hauhawu zuwa ƙarshen muƙami wanda kowane shugaba kowane kudubi ko na mala'ika ko na annabi ko na mursali bai kai shi ba. Hajji Jibrilu ma akwai inda aka zo ya tsaya manzo Allah ya ce jibril ya ka tsaya anan ita a ni in na in na tsallaka nan wajen ihita rakta sai in kone kai ku an ka tsallaka wannan ikita rakta sai ka tinga ce ta hanya kawai sallallahu alaihi wasallam kai ku ce ta hanya za ka yi kawai duk da duk da baki daya yawwa